بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau 24 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau tara ga watan 6 miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan insha Allah ta'ala shine majalisun mu na 23 kafin a shiga cikin tafsiri akwai tambayoyi ba kuma karanta abinda za mu iya karantawa a ciki wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya yi lafiya Allah ya gafarta shin ya halasta mutum ya yi amfani da kwalin takardar wani domin neman aiki baya halasta wani ya yi amfani da takardar wani domin ya je nema aiki malaman wannan zamanin zamanin da ake amfani da takarda domin ta zama shaida a matsayin cewa ka yi karatu ko ka yi ilimin da ka cancanta a baka wani aiki kana iya cewa in ba su yi ijma'i ba sun yi abin da ya kama da ijma'i akan cewa haramun nau'i ne na cin amana nau'i ne na saba ka'ida nau'i ne na abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba saboda ka baya halasta idan satar jarabawa ba ta halasta ba ma hudin jarabawa bai halasta ba to ashe yin amfani da takardar wani shine ya fi cancanta kai ya halasta akwai malamai da yawa da suka tafi a cikin wannan zamanin da suke ganin da za ka je kai satar jarabawa ko kai magudin jarabawa ka ci a baka takarda ka je ka ci gaba da amfani da ita suna ganin duk abin da za ka ci haramun kake ci har ka mutu ma damar da wannan takardar kake ci sai dai idan ka aje ta gefe guda ka je ka nemo wani aiki na daban wato wanda suka bada ki da yawan su to ina ga kuma wani ya dauki takardar wani ya amfani da ita wanda ya fi girma fiye da magudin jarabawa so da bai halasta ba haramun ne Allah madaukakin sarki zai azabtar da wanda ya aikata haka ko mutum ya haka ya gaggauta tuba ya je ya nemi abin da zai ci na halas da shiri ta Allah ya gafarta malam don Allah ina so na san bambancin kira'o'i da riwayoyi sannan kira'a nawa ake da su kuma riwayar alqur'ani nawa ake da su to wannan fanni ne da ake koya a makaranta amma a takaice idan an ce kira'a abinda makarantar wani makarancin alqur'ani wanda daga kansa sanadin karatunsa yana kaiwa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar misali qira'a asim asim al-kufi qira'arsa tana kaiwa tun daga gare shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne riwaya ga malamansa daga malamansa shi ko malaminsa tabi'i ne babba yi riwaya daga sahabbai cikin sahabban da ya riwaya a wajensu akwai ubayyu bin ka'ab akwai usman bin affan akwai ali bin abi talib da makamantansu su kuma kai tsaye almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma asim tunda makaranta yake da ita salon karatunsa ya karantar da almajirai da yawa sai Allah madaukakin sarki sai ya fitar da almajiransa guda biyu su suka fi shahara akwai shu'batu akwai kuma hafs waɗannan su ne almajiransa wanda suka fi shahara akwai wanda kuma za ka samu ba almajiransa ba ne a cikin almajiran almajiransa watakila su ne allah malukacin sarki ya sa suka suka yi fice suka fi iya karatun nasu sai su zama sun fito su ne wanda shi ne ake ce makira'a da riwaya riwaya wato su almajiran malami ko kuma wanda suka fi shahara da iya karatunsa kuma malamai suka tantance su ko da kai tsaye ba almajiransa bane na isnadi suka karɓi riwayar daga wajensa to ita ce ake ce mata riwaya akwai sharuɗan ƙira'a guda uku manya manya malam ibn al-jazari a cikin taibatun nashri fi qira'at al-ashr ya hada su a baitutan sa yake cewa wa kullu ma wafaqa wajha an-nahl wa kana fi ar-rasm ihtimalan yahmi wa sahha isnadan fahwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan wa haythu ma yahtallu rukn athbiti shuhudahu law annahu fi sab'ati yace wa kullu ma wafaqa wajha an-nahl duk qira'at da aka same ta ta dace da ka'ida ta nahwu akwai mazahib da ake da su na nahau Allah kada akwai manya-manyan makarantu guda biyu na nahau akwai makarantar basra akwai makarantar kufa to ya zama kira'a ba ta saba ma ɗaya daga cikin waɗannan mazhabobin ba kira'a da sharadin farko ke ne ya zama kira'a babu wani abu na ta da ya saba ma ka'idar da irabi wa kana fi rahmi wa kana fi rasmi ihtimalan yahdi sannan kuma ta kasance ta dace da Qur'anin da Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ya sa aka rubuta a zamanin sa kwafi bakwai ya zama rubutun wannan qira'a bai saba ma rubutun Al-Qur'ani da Sayyidina Usman ibn Affan ya rubuta ba ya sa aka rubuta kuma sahabbai suka yi ijma'i akan su ya zama dukkan wata dukkan wani rubutu ko wani karatun da ya saba ma na mushafin da Sayyidina Usman ya sa aka rubuta sahabbai suka ce a kona aka kuma kona sannan sai sharadi na uku shine wasaha isnada sannan kuma ya kasance wannan kira'ar ta kai matsayin mutawati ta kai matsayin tawaturanci tawaturanci shine ya kasance sahabbai da yawa suka ji daga annabi tabi'ai da yawa suka ji daga gare su har wannan kira'a ta tabbata shi yasa kira'a da bata cika waɗannan sharuɗan ba ake ce mata kira'a shadda malamai suka ce baya halatta a karatun sallah da ita amma ya halatta a kafa hujja da ita dan fito da wata ka'ida ko kuma wata matsala ta fito sai a ɗauke ta a matsayin kamar hadisi amma dai ba qur'ani ba mun gane misali misalin kira'a shadda abin nan فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات فصيام ثلاثة أيام متتابعات في الحج وسبعة وسبعة متتابعات إذا رجعتم إذا رجعتم إلى أهليكم تلك عشرة كاملة kun ji wasu kalmomi ya ake ko kun ji muta tabi'a sun kun fito ko sannan kuma ila a hayi ku to so tari qira'a shadda tana zuwa aka hujja ta a tafsiri ko kuma a matsala ta fiqh amma ba a liman yanzu ba zai zo ya ja mana ba an jima za a yi sallar magriba sai liman ya zo ya karanta ta ba zai ba ba a yi halatta ba saboda ba kai tsaye ba ba a da tabbacin qur'ani ce mun gane to su ne ake ce musu kira'o'i da riwayoyi sannan kira'o'in da aka yi ittifaqi malamai suka yi ittifaqi su ne kira'o'i mutawatirai guda goma al-imam shafi'i ya kawo guda bakwai a cikin hirzul amani wa wajhu tahani shi kuma al-imam ibn al-jazari ya zo ya cike guda uku suka zama guda goma shine ibn abin da ash-shafi'i yake cewa wa sab'atun ulun ko ce guda bakwai su ne waɗanda suka zama maɗaukaka aka yi aka ake karɓansu shi kuma shafi ya kawo guda goma wallahu alam su ne wannan wannan yake cewa don Allah malam ya shin ya halatta na aika wa wanda ba musulmi ba abincin sallah da fatan malam zai sha ruwa lafiya ana zaman lafiya da shi babu laifi za ka iya bashi abincin sallah Allah ya kara mali lafiya mutum ne yake itikafi sai wani abu ya bijigo masa ya fita shin ya halatta ya dawo ya ci gaba da itikafin sai ya faro daga farko ke wancan ya rushe ai an ce bijigo masa kila wani abu ne da ba na zarura in yanzu abinci ya fita ya je ya ciyo ai ba zai zo na itikafi ya mace ba ba abinci ko sannan idan bayan gida ne ya fita ya je yayi misali a ce ba bayika a cikin masallaci sai ya fita ya fita ya je bayan gida itikafin sa yana nan amma haka nan kawai shi kenan sai ya fita ya ce bari ya je kasuwa mata shi ta kira mu ta kira shi ta ce ai ko kuma mata shi ta kira shi ta ce ai ba ba ba ba bai gama siyan kayan sallah ba shi kenan kawai sai ya ce bari ya je kasuwa ya je siyo ma yayan shi kayan sallah da ita to ne itikafin shi ya lalace wanda haka sai ya sako daga farko wannan yake cewa assalamu alaikum malam ya shin ya halasta mutum ya yi wasa da gaban shi domin ya kauda masa da sha'awarsa istimna'i kenan malamai da yawa sun tafi akan cewa ba shi ma al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Shafi'i fahimta suke baya halatta mutum ya wasa da al'aurarsa don mani ya fitan masa domin ya kubuta daga sha'awa amma an samu al-imamu Ahmad bin Hanbal shi yana cewa ba laifi bane ba laifi bane amma magana waɗancan malaman ta fi karfi sun yi istinbati ko sun kalli mafhumin aya ko ayoyin da suke cikin suratul mu'minun da kuma suratul ma'arij والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah madaukakin sarki yace sukan mummunai waɗanda suka sance suna tsara al'aurarsu sai ga matansu da kuma bayansu da suka mallaka a wannan su ba a ɗauka matsayin abin da da abin da mutum yi da matarsa a cikin abin da aka halatta masa to ba laifi ba sai Allah ya ce to duk wanda ya nemi wara a dalika wajen wannan fa ulaihi humul adun to waɗannan sune masu ketare iyaka Allah malamai suka ce alisim na wara a dalika yana wajen wannan amma duk da haka malamai suka ce idan aka zo ana muqarana ko muwazana a tsakanin al-mafasidi ba'dha ma'a ba'd da zina da ita da zina da wannan to ai gara mutum ya aikata wannan da ya aikata zina sau da ka mutumin da ya zama yana da ƙarfin sha'awa kuma ya jimma kansa tsoron zai iya aikata zina ko kuma makamancinta to malamai suka ce a babi na zarura kamar cin mushe to ya halatta ya aikata wannan abin da bai halatta ba a asiri ni ne nake da ƴan uwa maza masu aure shin ya halatta na shiga ɗakin matansu har mu yi fira da matansu a matsayina na ƙani wajen mazajensu baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ƙato ko ya je shiga ɗakin wansa wajen matarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakum dukhula ala nisa'i ka shedun ku da shiga wajen mata haka nan sai mutum ya shiga wajen mata yana zama da su sai suka ce a ra'aita ya rasulullahi hamwa ya ma'aikin Allah to me zaka ce a game da dan uwan miji kanin miji ko wanta manzo sun ya ce alhamul maut ai dan uwan miji mutuwa kenan matsayin su ne da mutuwa in ka yarda mutuwa ta shiga ɗakin ka to ka bari kanin ka yarda shiga ɗakin matarka haka nan baka nan kuma ba wata lalura ba amma inda wata lalura dalili ne kai shi ya halatta zai iya shiga amma haka nan irin yadda ake cewa wasan kanin miji akwai daɗi har in ana daka ya hau baya wannan ba karamin magudanci ba ne tsabagen magudanci ne a ciki kai ka duba ba ba haushen da ya wannan waka shi ne sai ke cewa wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau ita fa mata ce take bari karin magana daga matar ce ta faɗa take cewa wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau ina abubuwan ta wace ta ganshi har ta gane ya fi miji kyau kaga wannan duk maguzanci ne saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai halatta ba kuma yana haifar da fitinu da yawa a gidaje waɗanda suke da sakacin yin haka assalamu alaikum Allah ta malam to shin mala ya halatta mutum ya sa ruwan wanka a rana domin ya yi masa dini babu laifi mutum ya aikata haka canfi ne ake fada ake ce ake fada ake cewa idan mutum ya kwana ya rika sa ruwa yana rana na dumama shi zai zama kutu duk da malam mai ta'alimi al-imam zamuji ya kawo a cikin ta'alimin muta'allim amma babu nasin da ya tabbatar da haka sannan malaman fiqh su ma sukan karanta yin amfani da wannan ruwa amma duk babu dalilin da ya tabbatar da shi rana ba ta da wata cutar da take haifarwa ai da zaka zauna ba ka amfani da rana ma to rayuwarka za ta iya shiga matsala ka tambayi masana kimiyya za su faɗa maka haka shukar da kai ta a ɗaki ba rana ba ta samun ta take zama to da rana tana da tasiri a cikin rayuwarka a ƙasashen da irin yaran suke zaman falon nan saudi arabia na san shekaru ba sun yi fama da haka in ka je saudi arabia sun yi ƴaƴansu kawai sun zama guragu da yawa matsalar ita ce ƴaƴansu ba rana ba ta ba ta samu kullum suna cin falo cac suna sama ta takwas ba sama ta bakwai ba sama ta takwas suke ta biyu ne shi kenan ba su sauko ba shi kenan sai yaro ya taso ya girma ko shi kenan sai ya zama guru kafa kababun da kawai sun da lallan fashi zai gan shi kamar alkaki to ka ga da damuwa to rashin rana ne wannan rashin ba su samun rana shi yake haifar da haka saboda haka rana tana da tasiri a cikin dan adam iyaka ba a buƙatar ta yawa vitamin nawa kuke cewa mutum da ake samu a cikin rana to ka gani ko in ta kai wani lokaci kuma ta zama zai ka gani ta zama zai da damuwa Allah shi kyauta to Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin addinin musulunci za mu ci gaba da tafsiri insha Allah ta'ala muna aya ta 96 قدم الله مدد ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا نعم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم جي من جي تفسير wannan ayar tafsiri na kalma kalma mun fara bayanin abinda al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya faɗi a cikin tafsirin sa yake cewa ai ala tulil umr zaka sami yahudawa sun fi kowa kwaɗayi a cikin mutane a game da su dade a duniya alhali dadewa a duniya ba wani abu bane dan ka dade a duniya ba wata falala bace dadewa a duniya ba falala bace wani zubin ma bala'i yake jawo ma mutum iyaka idan mutum ya dade a duniya sai ya ci gajiyar dadewarsa to shine rayuwarsa ta zama mai alkhairi domin rayuwa ga baki ɗanta ba manufa bace ba gaya bace mutum ya ce shi ke ya rayu a duniya ba wani abu bane akwai lokacin da ake bukatar ma ka bada rayuwar ta ka aika ba duniya shi yasa tintini balarabe yake da karin magana yake cewa الأحمق يأكل ليعيش الأحمق يأكل ليعيش واوا kullun yana cin abinci ne dan ya rayu wai kai ya mutu sai suka ce wal aqilu kai wanda al ahmaq ya'ishu li ya'kula wawa kullun yana rayuwa ne dan ya ci abinci shi dai kawai ya ci abinci kawai shi dai magana ta abinci فآه ثم آه ثم آه شقاء المرء من أجل الطعام ai bai tabbata ga mutum kawai ya zama tafatse akan abinci shi dai bai da wata magana sai ta abinci innama dunya nisa'un wa ta'amun wa mudamun fa idza fataka hadha fa 'ala dunya salam wani sakari yake cewa wani duniyar nan abu uku ce nisa'un kawai mata a sadu da mata wa ta'amun a ci a koshi wa mujamun a sha giya a itakin sai ta fai da fata ka hada fa'ala duniyar sada in ka rasa waɗannan abubuwan guda uku to ka ce ma duniya ba ta kawai ta baka kaga wannan ahmaq amma wal aqilu ya'kulu ya'isha shi ko mai hankali yana ci ne dan ya rayu kai ya mutu shi wawa yana rayuwa dan ya ci ne mai hankali shi kuma yana ci ne dan ya rayu to shine daga baya sai wani malamin musulunci da yazo sai yake cewa sai wannan kan magana bai yi ba sai ce wal mu'minu ya'kulu ya'isha wa ya'budu rabbah li'anna al-hayata fi dhatiha laysat ghayat shi mummuni yana ci ne dan ya rayu in ya rayu kuma shi kenan a in ya rayu sai bauta ma ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka ake son tunanin mutum ya zama shi yasa tuntuni suke ganin cewa in kana ganin rayuwa ta kaskanci gara mutuwa sai su ce da rayuwar kaskanci mutanen da yake cewa zalla man yaghriqu dhalila bi 'ayshin rubba 'ayshin akhaffu minhu al-ibam man yahun yasuli al-hawan 'alayhi ma yuhim bi mayyitin ila ce zalla man yaghriqu dhalila bi 'ayshin duk mutumin da ya ga wani makaskanci yana rayuwa sai ya fatan shi ma ya irin rayuwa shi ya zama makaskanci ai rubba aishin akhaffu minhu al-himam akwai rayuwar da gara mutuwa da ita akwai rayuwar da gara ka mutu da ka ci gaba da ita rayuwar kaskanci mai amfanin ta tuntuna an tara yake cewa la tasqini ma al-hayati bi dhullati wal fasqini bil izzi ka'sa al-hanzali yace la tasqini ma al-hayati bi dhullati ya ce kada ka shayar da ni ruwan rayuwa da ƙasƙanci bal fasihi bil izzi ka'sal hanzali ya ce ka shayar da ni ruwan ɗata-ɗata ruwan ju da ƙasa shi na fi so inda zan samu ɗaukaka gara ɗaukaka ɗaukaka kullum ka sha maɗaci da ƙasƙancin da kullum za a riƙa baka ruwan zaki ruwan zuma amma a walakanci ka gani ko shine sai yake cewa ma'ul hayati bi kullatin ka jahannam wa jahannam bil izz atyab manzil yake cewa ma'al hayati bi kullatin ka jahannam bajani ne ne kafin babakin kafin musulunci yake wannan bacin yace ma'ul hayati bi kullatin ka jahannam yace rayuwar kaskanci kamar jahannama take sai yace amma wa jahannam bil izz atyab manzil yace gara kuma jahannama gara jahannama inda ɗaukaka to kaga wannan duk suna nuna maka cewa rayuwar walakanci ba rayuwa bace to shi ba yahude sai ya zabi tsawon rayuwa ya ta rayuwa a duniya shi dai kai ya mutu kowace irin rayuwa zai ta walakanci ya fusanta to shine Allah al-Imam Kathir yake cewa bima ya'lamuna ma'alahum sayyi'a saboda sun san makomarsu mummuna ce wa aqibatuhum inda Allah khatirata kuma sun tabbatar da cewa sakamakon su a wajen Allah tabewa ne sakamakon Yahuda a wajen Allah tabewa ne to shi yasa ba su san su li'anna ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir domin ai duniyan nan da kake ganinta hukukun mummuni ce ita aljanna kafiri ce jiya mun kawo maganar kissar da ta faru da al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi Ibn Hajar ya ci kwalliya ya sa manyan kaya yana tafiya a gefen titi sai wani kafiri bai hude sai ya ganshi shi kuma gashi cikin tsumma kata kata sai ya tsallako titi ya zo ya samu al-Imam Ibn Hajar ya gaishe shi sai ya ce annabin sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga kuma malamin hadisi babba yana cewa duniya sijnul mu'mini wa jannatul kafir duniya hukukun mummuni ce amma aljanna kafiri ce sai ce to ga kai yanzu kai cikin kwalliya da jin daɗi amma ni jibe ne cikin kaskanci da wahala sai al-imam al-hajar ya ce masa ai fassara hadisi duk wannan daɗin da nake ciki in na mutu da imani to daɗin da zan je in samu a wajen Allah zan ji a duniya kamar a kurkukuni ce sannan kai kuma duk daɗin wahalar da kake sha a duniya in ka shiga wuta baka tuba baka bari ka mutu ka shiga wuta to har abada kaskancin da zaka shiga da walakanci da azabar da zaka sha sai ka goma ta rayuwar ka ce duniya la ya laita na nuraddu suwaye za ta ce haka ya laita na nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'am shi a mai da mu duniya ne aikin da ba irin shi muka yi ba da ba zai yi ba an riga an zo lahira a duniya ake neman lahira kun ga wannan ka'ida ce saboda haka kafirai sun tabbatar da cewa duk wahalar da za su sha a duniya to ta fi musu sauki fiye da wahalar da za su je su sha a lahira fahum yawadduna law ta'akhkharu an maqam al-akhirati bi kulli ma amkanahu yahudawa suna burin ina ma dai a ce duk yadda za su ya zama sun jin an jinkirta musu su tafi lahira ba wa ma yuhajiruna minhu waqi'un bihim la muhalata amma abinda suke gudu wallahi sai ya afku a gare su babu makawa duk yadda suka kai shekara ko da an sa su shekara dubu ne ba abin da zai shi yasa Allah ya ce wa ma huwa bi mutahdihi min al'azabi an yu'ammar ai din rayuwar da za a ba su ba za ta zama ta nisantar da su daga azaba Allah ranar gobe alkiyama za su mutu shekara dubu ɗaya suka yi shekara dubu biyu suka yi ana nikaituwa kamar da Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi ya ambata yace an ce ma annabi Nuhu alaihi salam aka ce ya nabi Allah Nuhu ya kai annabin Allah Nuhu ishta tawilan ka rayu a duniya ka dade kai fara'aita hadihi duniya to ya kaga wannan duniya annabi Nuhu alaihi salam kafin a halakar da mutanen shekara dubu ba hamsin ko falabi ta yi fihi ma'al fasanatin illa hamsin ama shekara dubu ba hamsin yana da'awa idan ka ɗauka cewa sunnar Allah galiba yana aiko annabi ne shekara arba'in ko ga arba'in ga ɗari tara da hamsin kaga dubu ba goma ke sannan bayan an yi kufa rubamtan shekara nawa Allah ya rayar da annabi Nuhu ba to bayan duk wannan sai aka ce an tambayi annabi Nuhu aka ce kai fara'aita hadihi duniya ya kaga wannan duniya qala kadari laha babani dakhaltu min ihdahuma wa kharajtu min al-akhir dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhir duniyan na ganta kamar gida ne da tsofa ta gaba da ta baya na shiga ta ɗayan na fita ta ɗaya to balle ni da kai shekarun mu nawa shekara nawa za a duniya shekara nawa ake in mutum ya kai shekara tamanin sai yana ta tabajjuhi a cikin mu shi shekara ta tamanin yau a duniya ina jin yayi da yawa in ya in haka musamman ma Allah ya jarabe shi ya bashi da lafiyarsa ya je yana da kafa lafiya lau ba a masa kafa ta uku ba wa kuntu amshi ala rijlaihi mu'tadilan wa sirtu amshi ala al-ukhra min al-khashab wani dattijo ya ce da can ina tafiya ta lafiya lau da kafafuwa biyu yanzu an min ta uku ta katako to in an bashi ba a masa ta uku ta katako ba to zai ka je na tabajju shekara ta 90 a duniya na ga saddauna na yi kaza ne kaza ne kaza me mun koyan gode ma Allah zai kuma kuma ya tashiriri ta sai alfahari mu ba wanda zai gaya mana duniyar nan to in sai me to in kai shekara ta in baka bauta ma Allah ba sai shirme kai kai a duniya kawai ka gama jam'iyyar siyasa ka gama hayaniyar rigima da an yi magana kace ku ne yan shekara ta kun kun ga saddauna to da kage saddauna sai ma me ba yi da amfani wallahi mutum yana alfahari ne da rayuwar da ta dade Allah ya dadar da shi ya aikata alkhairi malaman mu suna da kaida suna cewa rubba umrin qasrat amalu wa tas'ad amdad akwai rayuwar da zaka gani ɗan kadan aka yi ta amma albarkatun da ke cikin ta suna da yawa al-imam an-nawawi shekarun shi nawa a duniya 40 40 ta tsale a duniya Umar ibn Abdul Aziz shekarun shi nawa a duniya 40 yayi a duniya amma nan nan ga sunan jibe da ake faɗi su nan Abdulrahman al-Asghar mai al'akhdari shekarunsa nawa duniya lokacin da ya rubuta littafin al'akhdari wasu malamai suna cewa rubuta shekara ashirin da biyar ba mai risala lokacin da ya rubuta littafin sa risala shekarun shi sha bakwai a duniya to kai kana cewa ka shekara ka sayin amma mafi yawancin abin da zaka bada labari ai ka ga saddauna shikenan mai alfahari sai ka ga saddauna Allah ya gafarta ma saddauna amma kai kuma da ka zo ka zauna bayan saddauna sai kai me ina saurara wani abin da kai ci a rediyo a talabijin kai ana fira da wani babban dan siyasa wai shi ya shekara tasa'in aka tambaye shi wata gudunmuwa ya ba najeriya wai ya haifi ya ko guda nawa su ne gudunmuwa da ya ba najeriya wai ya haifi ya ko guda nawa dukkanin su akwai wanda lauya ne akwai waye ta ce gudunmuwa da ya ba najeriya wanda ya kamata ‘ya'yan nan adadin da ya faɗi Allah kan ya ninka ya ninka ya ninka sai ce ya samu ma da wani aiki a waje kaza ya samu da wani aiki a waje kaza a wannan da ba da labaru ya haifi ya kaza shi ne wai gudun wanda ya ba Najeriya saboda takarci irin na mutanen mu Allah shirye ta da to kage shi ne wannan duk dadewar da mutum ya ci ya mutu wa hum ahrasu min al-mushrikeen alladhina la kitaba lahum yahudawa in ji ibnu kathir sun fi son rayuwar duniya fiye da mushrikan da ba su da littafi ai mushrike ba su da littafi ba su san cewa za a mutu ba shi yasa mushrikan da aka samu ko kuma wanda suka rayu kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a cikin Larabawa idan aka samu mutum ya yadda akwai lahira nuna shi ake irin su Usbun Sa'id da Talbiyari irin su abin nan Zaid ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi baban sa'i ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashsharu da lahum bil janna to baban sa yana cikin muwahidai wanda sun yadda akwai lahira nuna ta ake yi sai wai jibo wanda wai ya ce wai bayan wannan rayuwa idza muzaqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid sai a rika nuna shi ina cewa jiba wai wannan ya ce bayan mun mutu kuma za a rayu za a rayu da wai akwai wata rayuwa bayan mutuwa nuna ta ake qus ibn sa'idat al-iyadi ya rasu kafin a aiko annabi sama da shekara goma kafin a aiko bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma suna ce mishi khatibul arab zuwa yake sai a kafa masa minbari a kasuwa laraba kun fi suna da manya-manyan kasuwanni kasuwannin su ba kawai na ciniki ba ne akan je a yi cinikin baki mutum ya je ya hudu ba wani ya je ya waka a gwada fasaha a wajen a yi gasa to usu bin sa'ida ta iyali yakan je waɗannan kasuwannin ya hudu ba hudubobin can kana kalla in kana karanta su zaka ji akwai tauhidi a ciki amma bai hadda annabi sallallahu alaihi wasallam to ire-iren su nuna su ake ana mamaki wai akwai lahira suna cewa akwai lahira to ba laraban mushrikin da bai ji akwai lahira ba kaga shine aula ai da ya burin ya ci gaba da zama a duniya tunda shi bai ma da tunanin akwai nan gaba to amma sai Allah ne yake ba mu labari yake cewa yahudawa sun fi waɗannan mushrikan son su rayu duk da su a littafinsu an faɗa musu cewa akwai lahira to amma an faɗa mana dalilin da yasa ba su san su mutu shine ne bima qaddamat aydi saboda abin da suka aikata marasa kyau al-imam abu sa'ud abu sa'ud ya faɗi a cikin tafsirin sa irshad al-aql salim ila mazayil qur'an al-karim yake cewa min al-wujdan al-aql da Allah madaukakin sarki yace wala tajidannahu zaka same su ba al-wujdan al-ayani bane al-wujdan al-qalbi a zuciyarka idan ka tsaya kai tunani za ka ga yahudawa za ka same su sun fi kowa son su rayu wa huwa jarin majral ilmi idan aka ce wajadtuhu fi qalbi annahu kaza ko wajadtuhu fi aqli annahu kaza to yana fa'idantar da ai alimtuhu ce da nan Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya kamar Allah yana cewa ne wala ta'lamannahum ko wala ta'rifannahum ahrasan nasi ala haya zaka san yahudawa in ka zauna da su kai mu'amala da su zaka san cewa su sun fi kowa kwadayin sirayi a duniya sai yace khala annahu mukhtassun bima yaqu ba'da tajribati wa nahwiha sai dai lafazin wajada ana amfani da shi ne a matsayin ilimi a ga abinda aka riga aka gwada aka gano cewa haka yake kaga ai sai ka gwada ka zauna da su kaga yadda suke sannan sai ka samu cewa ashe sun fi kowa kwadayin su raye a duniya ba su san su mutu yahuda ba wanda yake cikin mutuwa a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda Allah yake ba mu labari sun fi kowa san jira kuma kowace irin rayuwa ko rayuwar nan daɗi ko rayuwar nan ta walakanci ko rayuwar nan ta ƙasƙanci mutum mai hankali baya son ya rayu rayuwar kaskanci duk mutum mai hankali ko da bai da imani a ka'idar ɗabi'ar ɗan adam bai da da walakanci ba kai hatta dabbobi akwai dabbobin da basu yadda da walakanci ba kanari aka kama shi aka sa shi a gidan aka sa shi a keji kullum a bashi siga da jama a bashi kayan daɗi ran nan sai wani ya zo ya ce masa kanari ya rayuwa mai daɗi da kake cike ce wallahi ba rayuwar daɗi nake ba aka ce saboda me yace ku banne in je in ci fari da kudaje in ci cikin yanci na ya mun a sana a cikin kejin nan ba inda zan tafi sai dai aka bani siga da zuma shi yasa dan adam ya rika kallon irin wannan yanci da Allah madaukakin sarki ya bashi na mururi ya rika gode ma Allah a kansa العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه كيتشوا والمراد من الناس في الظاهر جميع الناس أظاهري أبدا الله يكي أنا gabaki ɗaya ana nufin yahudawa duk duniyar nan tun daga farkon halittar da Allah madaukakin sarki ya yi ta mutane to babu wanda ya kai yahudawa san rayuwar duniya ai jami'ul bashar dukkan yan adam ba ɗan adam din da ya kai bai rude sanya rayu a duniya فهم أحرصهم على الحياة على الإطلاق يهودا واسوس قوة تنترعي قباكي باع إن دا جاتن سبرا جاتر سبرا يواكي تنعي توبا يهودي زي نتايا إن أكا ساكي ونزي ساكي نتايا duk gatar da za a yi ta san a raye a duniya to bai hude shi zai da ba wanda zai wuce shi saboda wannan bakin nufin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da shi na sanya raye a duniya saboda ya san idan ya tafi lahira ya san abin da ya aikata kaga daidai yake da barawo barawo ya zo barawo ya zo sata gidan gadi kun san gadi ai ko mai wasa da kuraye barawo ya zo sata gidan gadi cikin duhu ya shigo shi kenan kawai sai ya ji shi kawai kura na taba mai ba na na na na na na kai mishi baki tana kai tana sa bakin ta a cikin shi tana lafi shi can ya ji dai ke kuka shi kenan sai bala'i sai ya zo sai ya tada mai gida ya tada gaddi ya ce gaddi ya ce mai gida ka tashi ka kama barawo ya ce aka tafiyar ka ya ce dan Allah ka tashi ka kama barawo to irin shi ne na bayahudi sai mashi ya tafi lahira ya san abin da zai je tara a lahira to gare ya zauna a duniya ko wace irin rayuwa zai irin yadda barawo ya yabe ya zauna gadi ya zauna gadi ya ce tashi ka ka tafi ka ni ba komai sai ni ba ka daukan min komai ba ka tafi ka ya ce dan Allah ka tashi ka kama ni to kare shine wannan to ba yahudi haka yake la shukr fa innal hibba ala al hayati badhiratun garizatun finnati san a rayu a duniya gaskiya in ji ibnu ashu gariza in an ce gariza abinda Allah ya halice ka da shi ba kai ka gayyato shi ba al'amalu la iradiyyu abinda ba kai ka gayyato shi ba ba kai ka koya ba haka nan sha'awa tana cin gariza kowa ba wanda yake koya maka sha'awa ne sha'awar mace bacci ba wanda ke koya maka bacci ko kayi niyyar kai bacci ko ba kai niyyar kai bacci ba bacci zai ko ba haka bane ko haka san rayuwa kowa na su yanzu wani iyazu billahi da wani abun gudu zai zo ya za ka je da kowa za ka je ke gudu in ba ka yi ba ni wuri me ake son a yi a tsira ka a mutu to amma ta bayan hude wannan burin na bayan hude sai ya zama shi nashi na daban ne shi yasa ka ji Allah na ba da labari a game da shi amma a asali Allah ya halicci kowane ɗan adam ya zama yana sanya rayu kowa na sanya rayu ba wanda yake son a ce ai ya mutu kowa na son ya rayu illa anna an-nasa fihi mutafawituna quwwatan wa kayfiyatan wa asbaba sai dai mutane hawa hawa ne sun bambanta a game da san rayuwa quwwatan a wajen karfin san a rayu ne hudawa kam aqwa ya kuma kowa karfi sannan wa kayfiyatan da kuma kowa yadda yake son ya rayu wani yana son ya rayu ne a cikin walakanci ya yadda ko a cikin walakanci ne ya rayu wani ko bai yadda ya rayu a cikin walakanci ba wa asbaban haka nan da sabubban da suke sa mutum ya so ya rayu an bambanta kowa da irin nashi shine sai yake cewa qala abu tayyib abu tayyib al-mutanabbi ya fada a cikin wasu baitotansa yake cewa ara kullana yahwa al-hayata bi sa'yihi حريصا عليها مستهاما بها صبا فهب الجبان النفس أورده الثقى وهب الشجاع النفس أورده الحرب أبو طيب المتنبي يكيشي وأرى كلنا ناغا كواني daga cikinmu kowanne cikin mutane yahwal hayata bisa'i yana son rayuwa ta yaya aka gane bisa'i da aikin da yake aikinka ke nuna kana son ka rayu shi yasa sai kai firamare kai sakandare duniya sannan ka tafi kai siniya ka je kai diploma ko kai NCE ko ka je kai digiri sannan kai masters sannan kai PhD sannan kullum tunanin ka ka samu aiki mai kyau sannan kana aikin nan a ce ka samu promotion ko da yaushe ko me ya kawo maka haka hubbul haya san rayuwa ne to shi kowa yana son ya rayu yace harisan alaiha zaka ga mutum yana da kwadanyi rayuwa mustahaman biha kaga ya rude rayuwa yake so sabban kuma ya zama masoyin rayuwa sai yace to amma ga bambanci fa hubbul jabani an-nafs awghadahu tuqa ai sar rayuwar rago matsoraci shi yasa shi sai boye kansa shi yasa wani ya gudu daga tambisa haka ne ko soja ne amma ya gudu daga tambisa saboda mai hubbul hayati fa hubbul jabanin nafsa awradahu tuqa rago katashe sai ya gudu saboda ne saboda ya rayu wa hubbu shuja'in nafsa awradahu al-harba shi kuwa ba jarimi san rayuwa ya sa shi ke tafiya ki saboda rayuwa kada biyu ce ko dai ka rayu a duniya ka yi abin arziki ko kuma ka yi abin arzikin da zai sa ko da ba ka duniya a ci gaba da ambatanka daqqatu qalbin mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني كمتو أتيغا بدا أنبتنك تغايوا تذيكتي sannan saboda abin arziki a kashe ka ka rasa rayuwarka to baka yi asara ba baka yi asara ba ai imrul kaifi tintini yake cewa ra'a sahibi baka sahibi lamma ra'a dabba dunana وأيقن عنا لاهقان بقيصار فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعزع yace mun kama hanya za mu tafi mu je mu yaki da sarkin gata sinawa da ni da abokina muka kama hanya za mu tafi a matsayin jarumai da ya ga mun gari mun fara shiga daji sai fara kuka yace mul kai za ka tafi ka je ka kai mu ga halaka kawai ya bashe da kuka فقلت له لا تبكي عينك سينتي عقد إدانون كسيكوكا لين أبو بي مكي نيما إنما نحاول ملكا سو مكي مجي مكشش مقاش ملكي محو ملكا مزمموني تراحا أو نموت فنؤذع فوقما يكشيمو في أباد الأباني في أتي أي وجن ياكي سكة فأك كشيس me yasa sai a ɗau sunan sojan da aka kashe shi a yaƙi sai a rubuta wani zubin ma a wasu kasashe har a yi gunkinsa kamar kasar mu ta Najeriya da sauran kasashe yana nuna maka ne wai rayuwar shi bata tafi a banza ba haka ne ko ba haka bane to kaga shine wannan to kayi rayuwar da za a ambace ka bayan ka mutu ita ma rayuwa ce shine fa hubbu wa hubbu shuja'in nafs awradahu al-harba sar rayuwa ta jahili sar rayuwa ta jahili shi ya kai shi zuwa ga yaje yaki saboda ya san koda ya mutu to wata rayuwar zai ci gaba da yi so da ka ba dole bane ya rayu a duniya in za ka rayu a duniya to rayu a duniya a matsayin abin arziki kake idan ko ba abin arziki za ka yi a duniya ba to gara ba ka duniya kun gane abin da ake nufi wannan kuma ishara ce ta alqur'ani mutum ya zama a rayuwar duniya da zai yi ya zauna a rayuwar duniya to kada ya zauna shi in an tashi littafi cikin mutanen da suke rayuwa don mutane baya ciki baya sai a tashi ana lissafi sai a ce kai ba a san abin da kake ma al'umma ba to wannan baka da amfani ko dai ya kasance kai malami raya al'umma kake domin malami shine mai raya al'umma a cikin al'umma kakaf ba wanda al'umma ta fi bukatar sa fiye da malami al-imam bin qayyim rahmatullahi alayhi yace mutane sun fi bukatar malamin da zai karantar da su addinin su fiye da likita yace na an je kauyuka da yawa ba su da likita amma ba ƙauyen da babu malami duk ƙauyen da suka zauna ba su da malamin addini a cikin bala'i amma ana iya zama babu likita a ƙauye sai dai su fito daga ƙauyen su je wani waje in mace ba ta da ciki a goya ta a keke ko a hau da ita jaki tana da ciki a da za ta haihu a goya ta a jaki a kai ta binni ta haihu a asibiti amma ba su zama ba malami domin ko da yaushe matsalolin addini suna da bukatarsu za su tambaya akan kaza za su tambaya akan kaza suna bukatar yadda za su bauta ma Allah domin su samu rayuwa ta har abada rayuwa ta aljanna mai daɗi sai al-allama ibn ashur sai ya ce wa nakkara al-hayata da Allah ya tashi faɗi sai ya ce wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayati aka zo da ita a matsayin munakkara wato aka sa mata tanwini qasdan litanwiya Allah ya yi haka ne domin ya nuna nau'in rayuwa kowace iri ai kaifa ma kana tilkal hayat yahudawa sun zaɓi su kowace irin rayuwar duniya kakka waye duk rayuwa in dai a duniya za a yi ta to ba yahude ya fifita ta fiye da ya mutu wa taqulu yahudu tunis mun faɗa ran nan cewa al'allama tun da shi malami ne dan ƙasar tunisiya kuma dan wannan zamanin malam ibnu ashur Allah ya sa shi ya dade a duniya dattijo ne sosai kafin ya rasu yan shekaru da yawa a duniya ya taba zama shine mutum su gabaki ɗaya mutum kasar Tunis can 80s wato 80 wajen 1980 kusan a lokacin ya rasu ran nan dai kuskure na ce wajen shekarun shi sittin ko hamsin da biyar da rasuwa kuskure ne a wannan lokacin tamanin saba'in da wani abu zuwa tamanin ai an yi wani shugaban kasa wanda suke bibiyar abubuwa sun san wani shugaban kasa da aka yi a kasar tunis da ake cin shugaban iba wanda ya zo ya rusa shari'ar musulunci ya ce ba za a yi shari'ar musulunci ba ya hana sa hijabi a tunis ya hana ƙarin aure a tunis in mutum yana da mata sai dai ya zauna da mata ɗaya to lokacin shi ashaq ibnu ashur shine mai ba da fatawa babba na ƙasa shugaban ƙasa ya kira shi yake to ranka ya ce alaga su mana kai muke son ka je ka sanar da wannan dokar tamu ta cewa ba a yadda namiji ya ƙara mata ta biyu ba an hana shikenan kuma sannan ba ka ai azumi ya hana azumi ya hana azumi ya ta kadimi ne musu sai baya jin magana su sai burki ba ya ce wai azumi na sa mutane su yi rauni in sun yi rauni yana sa aikin su yi karanci karancin aiki na sa kuma tattalin arziki ya kasa saboda haka ba za a rika azumi ba ya hana musulmai su yi azumi ya kasar tunis kasa ce ta larabawa musulunci ya riga shiga kasar tunis da shekaru masu ɗimbin yawa sannan shigo najeriya amma suka samu wannan takadirin fari sosai ba na rage to shine sai aka sa Ashir Muhammad ibn ibn Ashur rahmatullahi alaihi shine zai je ya sanar suka yi mitin da shugaban kasa aka ce to kai za ka je kai mutane jawabi tunda kai ne mai bada fatawa ga gabaki da ya tafi shi ke ne je gidan rediyo ya tahmidi ya gode ma Allah sai ya faɗi cewa ga abin da shugaban kasa ya ce a sanar sai ya ce ma yan kasa yanzu kuna tsammani a waɗannan shekarun nawa za a sa ni wannan aikin yi ya ku yan uwa to daga duk abin da aka faɗin nan saba ma Allah ne haramun ne kuma duk wanda ya aikata haka wuta zai shiga shi ke nan ya ce wassalamu alaikum ya gama yan jarida suka ɗaka kuma dama live ake sawa balle a yanki shi ke nan ya koma shugaban ƙasa ya kira shi ya ce ranka haka za ka mana ya ce na isar da sako ake sako biyu ne na isar da naka kuma na isar da na Allah ce na isar da naka na isar da na Allah ya ce to mun cire kai sai to ni dama me rage mini ai dama ya kamata in yi ritaya tun a yanzu ya kamata in yi ritaya shike babban malami ne yana da rubuce rubuce da yawa to shine yake faɗi yake cewa yahudawan su na tunis suna da wani karin magana sai kaji suna cewa alhayatu wa kar in ka gamu da bai hude sai ce maka alhayatu mu dai kawai barayi ai rayuwa kawai shi ne na fassara muku ya kama da masu cewa daga duniya ke kaduna in mutum ya gama duk shakiyancinsa a duk inda ya wuce ya dawo kaduna ya sai gida ko ya gina gida shi kenan ba lahiya ya ci gaba da shashancin shi Allah shiryatar da masu fanin wannan magana sau da aka yahudawa ɗabi'a su ce wannan duk rayuwar da suke duk rayuwa ko mun kaskancin da ita suka fi so Allah madaukakin sarki ya ce wa milal ladina ashraku sun fi sun fi mushrikai son su rayu العلامة الرازي رحمة الله عليه كتواء تفسير مفاتيح الغيب ففيه ثلاثة أقوال أجمد ونم فتن ألا مدرسة تفسير ومن الذين أشركوا ونم واو واو شيء تأتي واو شيء تعاطف تومي أكي نفي يشي أقيم غنغني أحدها تفكو أنها واو عطف شيء واو شيء تأتي وتواو شيء تحدى مجانا والمعنى أن اليهود أحرصوا الناس على حياته معنى حكا يهودا وسنفقوا أشتمتها لفتن الرايوة وأحرصوا من الذين أشركوا sannan a cikin mutanen ma to sun fi mushrikai san rayuwa wato ana tsammanin mushrikai su fi yahuda san rayuwa to sai Allah ya ce a'a yahudawa sun fi mushrikai san rayuwa sun fi su kaga mushrikai suna cikin suna cikin mutane to amma saboda a nuna su ma ba mushrikai ma yin rayuwa ne sai aka ce to yahudawa sun fi su san rayuwa mun gane magana eh sun fi su san rayuwa ka kaulika kamar ka ce huwa adkhan nasi wa min hatami kamar ka ce da larabci ka ce wane ya fi kowa kyauta sannan ya fi hakim kyauta hakim ko hakim da ana cewa hakimu tsari ai ana siffanta shi da kyauta yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa kyauta a duniya hatim ba to shine sai shine shi shine wannan so da ka Allah yana ce mana yahudawa a cikin sun fi kowa san tsirayu sannan kuma sun fi mushrikai ma san tsirayu mushrikai su ma suna san tsirayu to amma yahuda sun fi san tsirayu هذا قول الفراء والعصم wannan maganar ita ce maganar da babban malamin lugha al-Imam al-Farra yayi da kuma babban malamin lugha al-Asab fa in ila to idan aka ce alam yadkhulul ladina ashraku tahta an-nasi to shin mushrike ba shin mutane suke ba me yasa aka ware su qulna sai mu ce bala suna cikin mutane walakinnahum ufridu bi-dhikri sai dai an ware su da ambato li'anna hirfahum shadidun domin su ma kwaɗayinsu na san rayuwa mai tsanani wa fihi tawbihun azimun li'anna alladhina ashraku la yu'minuna bil ma'ani a cikin wannan akwai kozartawa mai girma ga yahudawa domin ai mushrikai su da ma la yu'minuna bil ma'ani ba su yadda da cewa akwai lahira ba su yadda a cewa akwai sakamakon lahira ba وما يعرفون إلا الحياة الدنيا جاء سورة سمترى يوابا إما الدنيا با فهرصهم عليها لا لا يستبعد لأنها جنة إذا أكثر مشركي لسودا ما بقي جاء في لاهرة با سن يقعين دنيا فيبا ما ماكي دومن مي أي دنيا إتشاء الجنة mutumin da baya tsammanin akwai lahira to in ya zo rayuwar duniya sai ai mamaki shi fa ba mamaki to amma abun mamakin fa idza zada alaihim fil hirs man lahu kitabun idan wanda yake da littafi yake ikirarin an aiko masa da annabawa ya fi su kwadayi wa huwa muqirrun bil jazaa'i al hal yana cewa tabbas akwai sakamako a lahira kana haqiqiyan bi a'zami tawjihi to shi yafi cancanta da atozar tashi a amuzar tashi a faɗi cewa kaiwa ne ya ka zama mayar rayuwa kai da kake tunanin akwai lahira ya za ka zo ka ɗauki wannan rayuwar duniya wadda take faniya ce mai ƙarewa ‘yan kwanaki kaɗan ƙirgagun kwanaki ƙirgagun mintuna ƙirgagun awanni ƙirgagun sa'o'i awanni ƙirgagun mintuna a ƙirge suke sakwanninka a ƙirge suke nawa ma a ƙirge suke to don me za a zo ana rigima akan rayuwar duniya mutum ya fifita ta akan lahira to kaga akwai muzantawa a gare su fa'in ƙila idan aka ce wani maza da hitsuhum ala hitsin mushriki to dan ne kwaɗayin yahudawa ya ƙaru a kan kwaɗayin mushrikai ƙulna sai mu ba da amsa li annahu ma'alimu annahu salimu na ilan nari la muhala saboda sun tabbatar da wallahi wuta za ta tafi babu makawa shine can bima qaddamat aydihi wal mushrikuna la ya'lamuna dhalik su ko su ko mushrikai ba su ma san cewa akwai lahira ba in ka zo kana maganar lahira kai ka ji su ba su yadda akwai ta ba da kaga sun yi kwaɗayin lahi sun sun yi kwaɗayin siraya a duniya babu mamaki to amma kuma sai ga wasu wanda suke kiranin suna da littafi kuma sun fi son su sun fi son su rayu a duniya Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai amfani ga alamar ruwan sama sai sauka muna fatan alkhairi insha Allah ta'ala sakon da za mu isar shine gobe insha Allah za mu rubuta tafsiri da izinin Allah rana ashirin da biyar ga wata kamar yadda muka saba ko da yaushe muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu abinda muka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum da masu son CD play jiya su zo suna tambaya na suna tambaya a bidiyo ne a bidiyo wani audio ne shine tafsiri da aka yi daga farko zuwa ƙarshe shi ba a kawo shi ne dalila ba za a kai da shi da kai da magani wajen kula